أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبود قديا دائما وأبدا استبتك الله سبحانه وتعالى واندسك الرحمة يساك هذا مؤمن مريشي maraicen juma'a tara ga watan ramadan a shekara ta 1436 na hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shi ne 26 ga watan 6 a shekara ta 2015 a lissafin miladiya a ci gaba da darussan da muke yi a wannan wata mai alfarma wata ramadan na karatun tafsirin malam abdurrahman ibn nasir as-sa'idi rahimahullahu ta'ala za mu tashi yau a inda Allah subhanahu ta'ala ke cewa zuyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al-musawwa wal khayl al-musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'u al-hayati ad-dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الله سبحانه وتعالى يقول أولا آيوي قدابيو كنت تفرقا دفت زين للناس أن قاوتاوى متاني hubbu shahawati son sha'awoyi mana abubuwan so ta ɓangaren sha'awa sha'awar kuma kashi-kashi minan nisa'i sai a kawo min bayaniya na daga mata walbanin da 'ya'ya ga 'ya'ya nan sai aka faɗi maza kasancewar mutum galibi ya fi son 'ya'ya maza akan 'ya'ya mata ɗabi'ar ɗan adam a walƙanatiril muƙantara da kuma dukiyoyi masu yawa waɗanda ake ruɓanyawa alƙanatir al'amwalil kathira muƙantara ai muda'afa wanda ake ninkawa ninkin ba ninki minat zahabi su ma wannan ɗin na daga zinare walfidda da azurfa walkhaili da dawaki almusawwama masu kiwo wanda ake barin su su kiwo firda-firda wal an'ami da dabbobin gida da ake ci wal harfi da noma zalika waɗannan abubuwan mata'ul hayatid duniya jin daɗi ne na rayuwar duniya wallahu indahu husnul ma'ab Allah kuwa a wurinsa akwai kyakkyawan makoma mana abin da yake mafi kyau dangane da makoma kul Allah subhanahu wa ta'ala ce wa manzansa sallallahu alaihi wasallama ka ce a'unabbi'ukum bi khairin min dalikum bana ba ku labarin wani abu da yafi wannan abin da aka lissafo alheri ba lilladina taqaw waɗanda dai suka ji tsoron Allah suna da istihqaqan sun cancanci inda rabbihim a wurin ubangijinsu jannatun gidajen aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu ke gudana karkashin su khalidina fiha suna masu dawwama a ciki sannan kuma suna da wa azwajun mutahharatun da mata masu tsarki wanda babu wanda ya taba taba su kuma babu wata kazanta tare da su min wa ridwanun min Allah bugu da ƙari kuma duk wannan ƙari ne akan lillazina dincin lillazina taqaw inda rabbihim to suna da waɗannan abubuwa sun cancanci wannan abubuwa dame dame da gidajen aljanna wanda za a dawwama a ciki ba fita da mata tsarkaka da kuma yarda daga Allah subhanahu wataala aminci da Allah zai yarda da su ya zuba musu yardarsa wallahu basirun bil ibad Allah mai gani ne ga bayinsa wani a dunkule su ne ayoyin guda biyu da za mu tattauna yau insha Allah malam abdurrahman ibn nasir as-sa'idi ya fara da cewa yukhbiru ta'ala annahu zayyana lin-nasi hubba shahawati Allah yana bada labarin cewa ya kawata wa mutane hubba shahawati san sha'awoyi abubuwan sha'awa mun san daga cikin ko in ce musibu da suke damun addinin mutum ko ina yake manya-manya guda biyu ne haka cututtukan zuciya manya guda biyu ne cutar shakka da kokonto da bid'a da shubuha ɗaya kenan da kuma cutar sha'awa da san biyan bukata sawa'un ta dukiya da ta farji waɗannan abubuwan biyu babu musifa ga ɗan adam irin waɗannan abubuwa guda biyu to Allah maɗauki ya bamu labari cewa ya ƙawata duk da wannan malam abdurrahman bin nasir sa'idi ya yi idafar abin zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ƙuruƙu amma a nassin ayar ayar cewa ya zuyina bai faɗi cewa Allah ne zayyana ba kun gane domin sanin cewa Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ya faɗa kuka ga ya sa shi a wani tsari to yana da abin da yake nufi Allah bai saba duk abin da aka kawo shi da sigar zamme ko ya zama sharri ne sawa'un sharri na gefe ko sharri mahab duk da babu shi da babu sharri mahab a cikin abubuwan Allah subhanahu wa ta'ala wanda babu wani alheri tare da su baya idafar wani abu na sharri zuwa gare shi zuwa ga kansa wannan matsala na san kun santa mun sha magana akai kamar da yake faɗi a suratul jin wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada mu ba mu sani ba sharri ne ake nufi da mutanen da ke bayan ƙasa Allah ma'ana Allah ne yake nufinsu da wani abu to amma bai dangana abin zuwa ga kansa ba saboda kada ya dangana wani abu na sharri zuwa ga kansa amma da yazo gun alheri mai ce am arada bihim rabbuhum kun gani sai kawo fa'ilin rabbuhum ko ko ubangijin su yana nufin rashadan shiriya ne gare su abin da ya shafi idafar sharri kuwa bai dangana shi zuwa ga kansa ba kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari wa sharru laysa ilayka Allah baya dangana sharri zuwa ga kansa tare da cewa khalqan wa kaunan hakika Allah din ne da haka haka a wannan wurin sai yace zuyyina in an ce zuyyina me bambancin zuyyina da zayyana zuyyina buniya lima lam yusamma fa'ilu ko an gina wannan jumla din bisa abinda ba a faɗi fa'ilin ba wanda wasu ake cewa bina ilil majhul yau in kuma aka ce zayyana to an faɗi fa'ili za a faɗi fa'ili zayyana lakum ana cewa zayyana da umu shaitanu kun gani yau amma wannan duk da cewa akwai abubuwan alheri a ciki to amma tun da an zo an yi mukarana a ciki an nuna maka ga wani abu da ya fi shi alheri to wannan wani abu ne a sigar zammi da sigar wato sigar suka aka kawo waɗannan abubuwan tarkace ne na duniya wanda sukan sa mutum ya halaka ma kamar da malam ibnu qayyim ke faɗi cewa maslahohin dan adam da kuma wasu abubuwa na irin wannan abubuwan mata'id duniya ba a samun su sai da wahala sai an sha wahala sosai ake samun su tare da cewa ba alheri ne mahab a cikin su ba sun kunshi sharri musamman kuma abubuwan da suke nesanta mutum daga Allah subhanahu wataala in dai kun fahimci wannan abin da ke nufi wannan magana ne na cewa Allah subhanahu wataala bai so ya dangana waɗannan abubuwa zuwa ga kansa ba ma'ana tazyinin wannan abin kawatawar kamar ba shi ke yi ba duk da cewa shi ne ke yi kaunan amma ba shar'an ba ne ai kun gane nan can kun san bambancin kaunan da shar'an yau a darussan ba na san ba sai mun tsaya kuma mun nanata ba to nan da yake malam ibnu shi as-sa'idi yake cewa yukhbiru ta'ala annahu zayyana lin-nasi hubba ash-shahawati Allah ya kawata wa mutane san sha'awoyi ad-dunyawiyya na duniya wa khassa hadhihi al-umura al-madhkurata ya ke banci waɗannan al'amura da ya ambata ne li'annaha a'zamu shahawati dunya domin ko ashe abubuwan sha'awar duniya sune mafi girma bai faɗi wasu abubuwan ba ko anan ba a faɗi kasuwanci ba kamar da ya faɗa a suratul tauba wa abin nan wa tijaratun takshawna kasada ba a faɗi gidaje ba wa masakinu tardawna duk ba faɗe su anan ba amma nan an faɗi manya-manyan ne da in ka ɗauko tijara da kasuwanci ai tana cikin alfidda da wal qanatiril muqantara ko ba haka ba sannan kuma aka ce dama da mata da yaya ai akwai inda za a zauna da su haka ko ba a faɗa ba ana kaddara akwai gida mun gane wannan to sai ce ya keɓanci waɗannan ne li'annaha a'zamu shahawati dunya wa ghayruha tab'un laha duk wanda ba waɗannan ba da aka ambata to mai bin waɗannan din ne duk abin da baka ji an faɗa ba to in ka bi diddigi diddigi za ga ya komo bayan waɗannan sani ce a ƙala ta'ala allah maɗaukaki ya ce inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha mu mun sanya abin da ke bayan ƙasa ya zama zinatan laha ƙawa ne ga ƙasar ado ne yanzu da a ce ƙasa duk rairayi ne kawai ai ba za ta kyau ba amma da aka sa wani wuri kore ga duwatsu dutsen ma da damina ka gan shi kore shar ga ruwa ga ƙoramuna gudana ta nan da nan mutum ɗan adam yana sha'awar ya je ruwa a bakin abin gida a bakin ruwa yana kallo yana jin iska tana shiga jikinsa duk waɗannan abubuwan kawa ne da Allah maɗauki ewa wato duniya yace falamma zuyinat lahum hadhihi almadhkurat yayin da aka kawata musu waɗannan abubuwan da aka ambata bima fiha min ad-dawa'i al-muthirat da abin da ke cikinsu na abubuwan da suke kiran mutane suke harzika mutane domin duk waɗannan abubuwa da ku gani abubuwa ne da suke harzika mutum wajen neman su har zai iya shiga halaka ku duba ku gani da me aka fara da aka yi zancen sha'awa me aka fara ambato mata dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin da yafi tsora cewa al'ummarsa su ne mata bayan al'ayyimatul mudillin batattun shugabanni ya kuma ambaci mata babu sharri akan namiji a duniya irin mace tare da cewa mace fada alheri tare da ita domin kai kamar da kullum muke faɗi kuma malamai suka gaya mana cewa aikin Allah ka kafɗinsa duk abin da Allah ya to babu sharri mahab a ciki me ma'ana mahab nan da ake ta faɗa babu tsantsar sharri in an ce tsantsar sharri shine sharrin da babu alheri tare da shi ka duba ka gani duk abin da Allah halitta akwai ko akwai sharri tare da shi to a abin halittan ne ba a aikin Allah ba aikin Allah na cewa a samar da abu kaza wanda shi ake dangana wa Allah shine sifatul khalqi lillahi ta'ala za a ce khalaqallahu bani adama khalaqallahu iblisa khalaqallahu al-anhara khalaqallahu al-ashjar duk waɗannan abubuwan ai makhluqat ne haka ne to a wannan aikin da Allah yayi shine al-khalqu babu sharri a ciki samar da shedan samar da mutum samar da aljan samar da mala'iku samar da kowa samar da mata samar da maza awaki tumaki duka babu sharri a aikin amma a jikin su makhluqat din mu din kenan da mutum da aljan da kowa da kowa waɗannan abubuwan da aka halitta wanda ba Allah ba a ayyukansu a siffofinsu ana samun sharri amma ba a aikin Allah na samar da su ba wannan shine abin da ake nufi da wa sharru laisa ilaika ba a raba wa Allah sharri a ce Allah ya aikata sharri Allah ba ya aikata sharri shi sa hatta halittar iblis ba sharri bane wannan mun sha magana akan wannan ko cewa da babu iblis da ba a samu wani ya kafirce ba har ma a yi jihadi har musulmi ya samu ladan jihadi da ba iblis da ba a samu karkatattu sun karkace har masu wa'azi su samu ladan wa'azi ba da ba iblis da ba a yi zunubi ba har a tuba zuciya ta san tana da ubangijin da za ta tuba zuwa gare shi kun ga ashe kenan samar da iblis ba sharri ba ne amma iblis din shi a ƙashin kansa aikinsa sharri ne shi sharri a kun bambance tsakanin samar da shi aikin Allah ne to aikin Allah ba sharri shi kashin kansa kuma shine mai sharri ke aikata sharri kamar da Allah madauki ke cewa ne da yace qul a'udhu bi rabbil falaq ko sai sai me min sharri ma khalaqa daga sharrin abin da Allah ya halitta bai ce min sharri nafsihi ba ko min sharri khalqihi ba a'a domin khalqin Allah sifa ce ta zatin Allah Allah aikinsa ne ya halitta ya halicci kaza ya halicci kaza ya halicci kaza to a wannan ba sharri amma min sharri ma khalaqa daga sharrin abin da Allah din ya halitta mu kenan da dabbobi da aljanu da kowa da kowa kowa akwai irin nasa sharrin amma kuma in ka tattari duka abubuwan da Allah ya halitta ba za ka samu abin da yake sharri ne mahdun la khaira fihi ba kun da gane wannan yanzu sharri tsantsa wanda babu wato wani alheri tare da shi babu a cikin aikin Allah to shine ne shi cewa falamma zuyyinat lahum hadhihi almadhkurat bima fiha ad-dawa'i min ad-dawa'i saboda abin da ke cikin wannan abun min ad-dawa'i abin da za su kira mutum wal musirat da za su angiza su har zuka shi je aikata wani abu shi yasa na fara zancen mata kamar da Allah fara kawo wa mata wal banin da 'ya'ya mata a ji daɗi da su ‘ya'ya kuma a samu security da ƙarfi da izza da alfaharin duniya cewa ina da ‘ya'ya alƙanatirul muƙantara dukiyoyi manya wannan alimamu tsabari ya ruwaito daga magabata tafsirin alƙanatir wasu su ce abinda ake nufi ukiya dubu goma sha biyu wannan ce ukiya kaza da kaza dinari dubu goma sha biyu a ƙarshe ce kai magana dai da tafi daidai shine a duba masu magana da larabci in sun ce ƙanatir jam'in ƙintar mai suke nufi yace balarabe in ya faɗi wannan yana nufin dukiya mai yawa don haka a fassara shi da cewa dukiya mai yawa shine mafi kyau in ji al'imamu tabari shi babban malamin tafsiri al-muqantara ai al-mudha'afa wadda aka ninninka su ma'ana masu tarin yawa kowa ka same shi yana son dukiya mai yawa har malam ibnu qayyim yake cewa a cikin zadul ma'ad yace zinare da azurfa daga cikin abin da Allah ya yi musu su ne abubuwan da duk yunwar mutum duk tsananin bukatar mutum ga wasu abubuwan da kwaɗayinsa duk talaucinsa kuma in ya rasa su zai sha wahala to amma in ya same su ko da yana jin yunwa zai ji daɗi ko yanzu a ce kai kwanan uku baka ci abinci ba yunwa kamar ta kashe mutum sai kawai aka zo aka miƙo ma maƙudai tun kafin ka sai abincin sai me sai farin ciki yau wato ya ce ba abin da ke da irin wannan ƙimar irin kuɗi kuɗi haka yake mu yanzu kuɗi da muke amfani da shi na al'auraƙan na ƙadiyya su ne a madadin ai azhab wal fidda ko to shine ibnu qayyim ke faɗin wannan babu abin da yace in ka samu wannan azhab wal fidda wal fidda to rashin wasu wanda ba su ba na abubuwan da ake sha'awa a duniya samun azhabu wal fidda din yusallika an ma faqatta zai wato baka rarrashi ya rarrashe ka ka samu abin rarrashi daga abin da ka rasa kamar da na ba da wannan misali duk yunwan da kake ji ana cewa to ga kwabo kana sashi aljihu sai ka ji kaman ka gama warkewa la'alla in ka kasa tashi ma ka je masallaci aka danka maka wannan to da gudu za ka tafi ka je ka sai abinci ko ba ka bane to wannan abin da yake cikin kuɗi kenan na irin wannan abubuwa shi ma sai aka faɗi min albayaniya min zahabi wal fiddati sai kuma yace wal khailil musawwama to zamu zo dai dukkan su sai ce ta falamma yayin da ya faɗi wannan falamma zayyanat lahum ko zuyinat lahum hadhihi al madhkurat bima fiha min ad-dawa'i al muthirat ta'allaqat biha nufusuhum sai zukatan bayin Allah suka makalkale da waɗannan abubuwa din duk inda dan adam za ka ganshi yana sha'awar wannan abu ko za a iya fito mana da mutum ɗaya da baya son ɗaya daga cikin waɗannan hmm? baya son mace baya son kuɗi baya son ƴaƴa banda mai ƙin ƴaƴa don talauci akwai ko wanda zai saboda talauci ne bai san yadda zai da ƴaƴan ba zai ce baya so amma da yana da yadda zai yi da ƴaƴan ba zai ce maka baya so ba kila wato rudanin talauci ne da jahilci da rashin tawakkali zai ce baya son ɗa amma haka ba hatta a daɗin duniyar samun ɗan ai sababi ne mutum nawa ne suke dogaro da ɗan da suka haifa cewa zai zo yi musu wani abu su babban abin da yake damun su da suke kallo na amfani a gun ɗa shine nan gaba zai zo taimake su in sun tsufa wannan ɗin ba a ce babu ba amma kamar da muka tattauna kar ya zama cewa shine manufar abin da mutum yake nema sai ce wa malat ilaiha qulubuhum zukatansu suka karkata zuwa ga waɗannan abubuwa wanqasamu bihasabil waqi'i ila ismaini sai mutane suka kasu zuwa kashi biyu dangane da waɗannan abubuwa ta ɓangaren waƙi'in abin da yake aukuwa a hakikatan shine waƙi'i ma'ana real happening shi ake nufi da waƙi'i in ka zo ka kalli mutane a yadda abubuwa suke gudana a duniyance za ka kasa su kashi biyu dangane da waɗannan abubuwa da aka lissafa da mata da 'ya'ya da dukiya ta azurfa da zinare da kuma wato dawaki da dabbobi da kuma noma dangane da wannan mutane sun kasu kashi biyu ismun kashi na farko ja'aluha hiyal maqsud kashin farko na mutane sun dauki waɗannan abubuwa da samun da samun su da kokarin a same su din da gogayya da wasu domin a same su kamar shine manufar zuwa duniya ma gaba daya wani zai ce ina amfanin duniya baka yi aure ba shine ga baka yi aure ba gaba daya duniya kai hasararta ko ba ka gani yake har ma wani za ka ji ya ce yau ai mu dama rako wasu muka yi ba wanda ka rako yadda wancan ya zo haka kai ma ka zo kuma kai ma hisabi za a yi maka ba kalma ta daidai mutum ya rika cewa su yan rakiya ba ne saboda yana ganin yana cikin talauci ai wasu ne suke jin daɗi shi ban da shi la'alla wannan ɗin ya fi masa sauƙi an taɓa wannan can la'alla allah ya bar ka ba ka da wani abu ya bar wani yana da shi an sauƙaƙe maka hisabi ne ai ko ba sauƙin hisabi bane shi mai shi din nan da aka bashi na farko dama dukiyar ba ta saba ce ajiya ce Allah ne bashi aro kuma za a tambaye shi akan duk abin da ya shigo hannunsa kuma duk mai ya aikata da shi kuma ta hanyar yaya ya samu duk sai an tambaye shi to idan ko baka da shi za a tambaye ka waɗannan abubuwa ba za a tambaye ka haka nan ko kowa da faɗa akan mulki da shugabanci sakamakonsa menene za a go a tambaye ka hisabinka ne zai karu duk zaluncin da aka yi karkashin ka sai an tambaye ka a mulkin ka talaka wanda bai samu wannan mulkin ba ko za a tambaye shi ba ruwansa sai dai gidansa za a tambaye shi kun ga wannan sauki ne da ka ashe dan ka rasa abu karka zo kana cewa mu ko wasu muka yi a ala'alla wannan hana ka da aka yi akwai alheri a ciki to shine sai ke cewa ismun ja'aluha hiya al-maqsud fasarat afkaruhum wa khawatiruhum wa a'maluhum adh-dhahiratu wal batinatu laha waɗannan kashi na farko sun sanya wannan shine manufar asali ta zuwa duniya su samu duniya su samu mata da 'ya'ya da dukiya fasarat afkaruhum sai tunaninsu wa khawatiruhum shi ma dai da tunaninsu da duk abin da ke kaiwa ya kawo a zuciyarsu wa a'maluhum da ayyukansu adh-dhahiratu wal batina na bayyana da na boye gaba ɗayansu laha suna yin su ne don wannan abu idan ka ga wani yana hidimar duniya hidimar tarin kuɗi yadda zai samu idansa ya rufe kamar da ake cewa ido rufe yake neman abu ko ba haushe da yake cewa ido rufen nan yana da manufa ma'ana da nufin ko a buɗe ko a rufe sai ya nemi abin da ma'ana duk irin halin da yake ciki ba zai bar wannan abin ba kuma wannan mubalaga ce ta bahaushe wajen siffanta matsanancin soyayyar mutum ga abu in ya kai ga cewa ko idansa a rufe yake zai wawura sai ya nemo saboda tsabar zafin nema to wani irin zafin neman nasa da tunaninsa gaba ɗaya da kai kawo ɗinsa kai har mafarkinsa akan duniya yake da wahala ka gaya mafarki ya samu kansa a sahun gaba ko kaɗan za ka samu mutumin da za a ce ya yi mafarki gashi a sahun gaba a masallaci ko kuma an tashi da shi a ramadan yana ba da sadaka yana taimakawa wasu a'a shi kullum ya zai samu ya zai samu ya zai samu ba zancen ya bai wani ba to wannan ko idan zuciyar mutum ta zama haka to kullum fikruhu akan wannan abin zai kai ya koma to wannan sune kashi na farko fashagalathum amma khuliqu li ajlihi waɗannan abubuwan sai suka shagaltar da su daga abin da aka halicce su domin sa me aka halicce mu domin sa bautar Allah wani yanzu in yana neman kuɗin nan ba ruwansa da zancen lokacin sallah yayi in kai masa ma sai kai malam kabarinka daban nawa daban je kai taka ai ni ma zan zo in yi ne wace maka bana sallah wannan fa mai yin kenan akwai wanda kuma san ma baya sallah zai bude shagon kuma bai yadda da kowa ba bai yadda da yaro ma ya jire masa ba akwai irin waɗannan kullum yana gurin kuma ba zai motsa ba da haka shi yasa za ka ga mafi yawan wannan irin bala'in Allah na jarrabar 'yan kasuwa da shi suna yawan buɗe wuraren sallah a ƙofar shagonsu wani ba ƙaramin musiba ba ce mutum ya rufe shagonsa ya tafi masallaci takun kafan nan tasa duk taku da yi ana gafarta masa zunubi ana kankare masa laifi wani baya sha'awar wannan abu ya fi so da ya ce a ayi a samu dan ustazu yana lekowa shagon sai ya wuce musu gaba kullum muna faɗan wannan maganar kullum musamman dai al'adar nan garin da naga ana yawan yin wannan majalisai dinnan majalisai dinnan don Allah mu bar su gaskiya saba wa sunna ce ba aikin ahalus sunna bane ga masallaci a kira sallah ga wasu can a gindin bishiya wai majalisar su ce suna da wani abokin su ya iya karatu sai wuce ya musu sallah kun saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata da Allah a gyara ballantana wanda zai zauna kasuwanci ne zaunar da shi zaka shugulukum wannan shine wannan abu wa sahibuha suhbatal baha'im sa'ima to kuji wani irin kwatance sun abokanci dukiya da wannan kayan duniya ɗin irin abokantakar da dabba take wa abin kiwonta in ta samu a sa'ima nan ba bensinin ba ne sa'ima dabbar da aka batta da kanta take yin kiwo shi ne alkhailul musawwama ɗin nan musawwama wanda duk da wasu suna cewa abin da ake nufi musawwama wanda aka bar shi aka sa wa alama domin taswimi ma'anarsa alama doki mai alama domin doki mai alama ya fi dokin da yake buhum buhum wanda yake gaba ɗayansa kala ɗaya wanda yake da roɗi-roɗi masu sha'awar doki sun fi sansa shi ne wasu ka ce musawwama ɗin abin da ake nufi kin za mu zo dai a magana kan wani sai ce ya tamatta'una bi lazzatiha suna jin daɗin waɗannan abubuwa ɗin suna morewa jin daɗinsu wa ya tanawaluna shahawatiha kuma suna samun sha'awar waɗannan abubuwa ɗin wala yubaluna ba sa damuwa ala ayyi wajhin hassaluha ba ba sa damuwa ta wace hanya suka samu wannan abubuwan wani ba ruwansa kamar da ake cewa yake haram yake halal ko agun wasu mutane wani abin takeici wala fi ma anfaquha wa sarafuha ba ruwansu kuma da ta ina suka fidda wannan dukiyar suka ciyar zaka samu wani mai kuɗi ne Allah ya hore masa wannan dukiyar amma ka je ka ga gidansa yadda yake tafi da gidansa da ƙwauro da matsa hannu da tsabar rowa amma idan an zo gun bajinta a waje saboda jama'a za su gani zai ce na ba da kaza amma daɗin da ‘yan matansa da ‘ya'yansa ya kamata su ji gwargwadon dukiyar da Allah ya hore masa ba sa ji wannan rashin kyautawa ne sai ya zama cewa kullum tunaninsa shi dai ya tara ya tara din ya tara ya sake tarawa ya tara in ya mutu kuma me za shi yasa wannan yake haifar da gaba tsakanin yaya da iyayensu masu kuɗi yayan tunda ba a ba su abin da zai fidda su daga damuwa ba sai su ta burin ina ma uban ya mutu wannan duk ana samu a khibrar rayuwa da aka sani sai ce fa haula'i kanat zadan lahum ila darish shaqa'i wal ana'i wal azabi waɗannan mutanen kashi na farko kanat waɗannan dukiyoyin da abin da aka faɗa na sha'awoyi sun kasance zadan lahu guzuri ne nasu ila dari shaka'i zuwa ga gidan taɓewa wal ana'i da wahala wal azabi da kuma azaba domin dukiya kun ga bata ma mutum amfani ba a duniya bata ma amfani ba bata maka amfani a lahira ba saboda ba a ciyar da ita don taimakon addini ba kuma ba a yi abin da yake wajibi a kai ba kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kwadaitar da mu akan sadaka amma sai ya ce ibda bi man ta'ul ko ka fara da wanda yake kana daukar nauyinsa wajibinka ne ka ci da shi shi yasa malamai suke cewa dukiyar da zaka ci da ita ka baiwa wani na waje to wadda zaka baiwa iyalinka ka fi samun lada akai yanzu da ka je ka kai wa wani na waje wani abinka bayan matarka ba ta da shi ɗanka ba shi da shi to gwanda ka bai matarka bai ɗan abin da ya saura a bai wa na waje saboda wancan wajibi ne wannan kuma na waje mai ne mustahabbi ne mai hankali shine mai gabatar da farilla akan nafila ya mutum zai gabatar da nafila akan farilla a kun gane wannan misali yau don haka yana da muhimmanci maƙasudin shari'an nan mu rika fahimtar su abubuwan da Allah maɗauke sa wannan kuma kada wani ya ce a tuni tun da dama na gidan nawa bai isa ba yaushe ma zan zo in ba kowa kuma ya zama marubuci ba ya taimaka wa kowa eh ka taimaka wa na gidan wajibi to in abu ya rage maka komai kankanta sa ka taimaka ka baiwa wanda yake kuma na waje din a sai ce wal qismu thani kashi na biyu arafu al maqsud minha ma'ana wannan kashi na biyu na mutane kenan ko su sun san maqsudin waɗannan abubuwan jin daɗin wa anna allaha sun san kuma cewa Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala habtila'an Allah ya sanya waɗannan abubuwa ne ibtila'an wa imtihanan li ibadihi dan ya jarrabi bayinsa li ya'lama dan ya sani sani na bayyanarwa man yuqaddimu ta'atahu wa mardatahu ala ladzatihi wa shahawatihi dan Allah ya gane ya bayyana wane ne zai gabatar da yardar Allah da da'ar Allah akan nasa son zuciyar da kuma nasa jin daɗi tare da cewa fa wannan abubuwan duk da aka gaya mana mallakar mu ne ko ko aro aka bamu aro aka bamu to don haka idan mutum ya san cewa ba ma mallaka ce cikakkiya ba dan me zai rowa dan me zai azabtar da kansa dan me ba zai amfani da su ta hanyar da Allah subhanahu wataala yake so ba to sai ce har yanzu faja'aluha wasilatan lahu sai suka sanya su wannan abubuwan jin daɗin da dukiyar da matan da 'ya'yan da sauransu wasilatan hanya ce suke tawassuli da ita lahum gare su wa tariqan hanya ce suka dauke ta yatazawwaduna biha suna daukar ta a matsayin guzuri minha ma'ana ita ce guzuri gare su li akhiratihim don lahirarsu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai ce a yanka rago guda ko tunkiya a gidansa sai ya ce a rarraba wa makota aje a kai ko'ina sai ɗan kaɗan in ya zo ya tambaya mai ya rage sai a ce ga abin da ya rage sai ce wancan ɗin da muka bayar shi ne namu wannan kuwa na jiki ne za a ci a jiki jiki ya ginu ko a bayan gida shi kenan ya tafi ba ya tafi bayan ya sararsa amma wancan fada kuka baiwa makwauta da 'yan uwa da sauransu da matalauta da mabukata ina me sakamakonsa za a rubuta muku ladansa kuma za ku ga ladan nan a lahira faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa hada min alkhair fa innahu yura dan haka sai ce tazawwaduna biha li akhirati wa yatamatta'una bima yatamatta'una bihi ala wajhi listi'anati bihi kuma duk abin da suka ji dadi da shi to suna jin dadi da shi ne ta fuskar su yi amfani da shi alamar zatihi akan neman yardar Allah yanzu mu ɗauko waɗannan abubuwa guda biyar guda biyar ne ko shida mu bi su dai min annisa wace hanya ce mutum zai sami yardar Allah ta hanyar mata na farko ya aure na halal ko duk saduwar da ya da matarsa akwai lada da za a rubuta masa haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana wannan sannan kuma yayi da niyyar har yanzu matan nan ya tsare mata mutunci yar mutane ce ya dauko ya raba ta da gidansu ya kawo ta gidansa to da kulawa ta ci da shayarwa da ilmantar da addini ya kula da wannan duk abin da ya mata zai samu lada a gun Allah abincin da zai dauka ya sa mata a baki sawa'un in hissiyan ake nufi in ma ma'anawiyan ya dau cokali ɗaya ya sa a bakin matarsa kuna yin haka kuna yi wasu suna yi ko masu sabon aure la'alla suna yi idan ku ta zama babba shi kenan sai a ce ai ta zama abin nan ba a yi to mace ko shekarunta saba'in tana buƙatar irin wannan abu kuma duk ran da ka yi mata za ka ga gidan ya canza saboda murna aikin da da ba a yi maka da kyautatawa za a ga an fare maka ka gwada ka gani wannan abin gwadawa ne yawa don haka waɗannan abubuwan ta hanyar mace za ka samu aljanna in ka yi mata tarbiyya mai kyau kuma kai da'a ga Allah wajen yadda za ka zauna da ita ta hanyar har yanzu 'ya'ya kai musu tarbiyya ka sa su a hanya su zama abin alfahari kuma sannan su zama mutanen kirkin da za a ji daɗin mu'amala da su wannan shi ma za ka samu lada wannan kun ga kaga ka yi amfani da 'ya'ya wajen samun aljanna alƙanatsirin muƙantarafa wannan dama sanannen abu ne za ka taimaka a gina masallaci a gina makaranta a yi kaza a yi kaza a taimaka wa marayu duk waɗannan sannan alkhailul musawwama dawaki na mun yi magana zahabu wal fidda sune dai alqanatil muqattara dan min dinnan bayaniya ce aka kawo bayanin zahabu wal fidda su ake nufi da alqanatil muqattara alkhailul musawwama sune dai dawaki zaratan dawaki firda firda da su da ake alfahari da su ka tambayi wanda ya san meye doki za ka san meye la'alla mu da ba mu da shi ba mu san kimarsa ba ko amma ka tambayi wanda ya san kimar doki yana hawansa ya san yadda yake ji da dokinsa wani saboda yadda yake ji da doki har zalunci yake aikawa aukawa ciki ya zalunci iyalinsa wajen abin da za su ci bai ba su ba yana kula da dokinsa saboda kada dokinsa ya rame in an zo sallah hawa a ganshi ramamme a ce baya kula bai damu da aga ɗansa a rama ba ana yin wannan ko ba a yi to Allah ya sauke والأنعام الأنعام شنو ودن دا الله مدوكي بام لباري سورة الأنعام سو أكي سيما كتل هو سوني نوعو إنن ثمانية أزواج دا الله يفدي هو قدا تقص من الإبل اثنين ومن البقر اثنين كافرنا نسي من الضأن اثنين ومن المعز اثنين سنة أكدو أكبر من الإبل اثنين ومن البقر اثنين إن كدو جيفا الإبل كان دا نميزي هو shi ne mai jamal macen saya sunanta da larabci ne ke tabi naƙa yawwa macen ita ce naƙa ka zo kan shanu namijin ya sunansa a saur ko macen albakar ka zo kan tumaki ya sunan namijin kabshi alkabshi macen kuma mai na'aja ita ce an na'aja tunkiya a awaki fa namijin attais macen kuma al'anz al'anz sunanta kenan yau al'anzu ainun da nunun da zayu haka take to waɗannan su ake ce ma al'an'am su da muke ci to waɗannan abubuwa ana jin daɗinsu ko ba a ji ka je ka tambaye mai kiwon su zai fita sassafe la'alla ana karatu ma ya bar makaranta bai je karatu ba bai karanta alkur'ani ba zai sauri ya je ba da dusa ana yin wannan ko ba a yi to duk abin da zai nuna maka muhimmancin abin ne a zuciyar mutum to duk abin waɗannan abubuwa za a iya shiruwa da su za a iya halaka kuma saboda su wal harf da kuma noma ka duba yadda mutum zai tafi waya ana kiran sallar la'asar ya tsaya sallar la'asar zai ce yayi a hanya ana samu wannan ko ba a yi duk saboda me dan ya je ya waya ya ga gona lafiya yana jin iska ta in Allah ya kado iskan nan tana shafar abin amfanin nan ya fara girma yana shaka yana jin daɗi ya kalla shi wannan dinnawa ne shanu suna shigowa na masu kiwo za su taba duk tashin hankalin da zai a duniya sai ya ga ya kare ba a yi wannan abin ba duk kotun da zai je sai ya je ya kare abinsa duka saboda me daɗin duniya wannan muna bada misali ne don kaga girman abun a zuciyar yadda dan adam yake daukar su to mu je sai shi qad sahibuha to su waɗannan mutanen da suke amfani da wannan dukiyoyin wajen neman yardar Allah to su sahibuha sun abokanci waɗannan abubuwa ne bi abdanihim da jikinsu kawai wa faraquha bi qulubihim amma sun rabu da su da zuciya duk abin da zai sa mutum ya yi hasarar wani lada a gun Allah to ya gwammace ya rubu da wannan dukiyar saboda wannan ladan na Allah mutum nawa aka samu daga sahabbai wani saboda ya yi rasa sallar la'asar ya ba da kyautar gonarsa ya tafi gona yana damuwa da gona aka yi la'asar bai ba sai ce in dai sallar la'asar nan gonan nan ce ta sa zuciyarsa har ta manta da sallar la'asar to wallahi daga yau ya ba da ita sadaka to kun ga wannan mene- wannan a wani bangare zaka sa shi bangare na biyu ba bangare na farko waɗanda suka ɗauki manufar duniya shine ka samu waɗannan daɗin duniyar ba a'a su sun ɗauki wannan kayan duniya ɗin wasila ce da hanya da za a yi amfani da su don a samu lahira Allah sa mu cikin waɗannan shine ma'anar dama mutum addu'ar da zai ka roƙi Allah ya Allah ka sanya duniya a tafinmu ba a zukatanmu ba ya zama a tafi tafin ma kai mata riko na kan tafi a kusa rikon kan tafi ko ya yake haka yauwa komai raunin mai rauni yanzu zai kaɗe maka shi ko ba irin wanda za ka ɗora a kanka kuma da hannu biyu ka riƙe ba amma an kai rikon kan tafi yanzu nan za a kaɗe maka shi to ka zama duniya a hannunka rikon kan tafi kai mata kamar da ake cewa rikon sakainar kashi ba mai riƙe sakainar kashi ko da amma da mutunci yau ba zai ja ta a jikinsa ba zai ja yadda dama nema yake wani ya raba shi da ita to Allah kyauta to wannan ita ce duniya wallahi ba mai cin nasara irin mutumin da zai dauki duniya da irin wannan alkadarin in ka dauke ta da wannan kadarin sai ka ji daɗi hankalinka kwance babu damuwa ba wani abu da zai daga ma hankali akan ka rasa kwabo wani ko in ya rasa kwabo ku duba irin waɗanda za a zo a ce saboda wayoyi waya kullum akan lissafin dukiya har kunninsa sai da aka je aka yi masa operation wani mai babban mai kudin duniya ne ake bada labari ko ba sai an faɗi sunansa ba yawan waya kullun awa ashirin to ko a rage awoyi da yawa na rayuwarsa a kowace rana yi mafi yawan awoyin sun fi tafiya a ina a waya a buga a yi kaza a buga a yi kaza je a sa hannu a sa a shaya kaza gefe kaza a sa kaza kullum tunaninsa ke jin daɗin a jikinsu ma wasu ba su samu ba je ka binciki iyalansu irin yadda iyalan waɗannan mutanen suke kuka babbar hasarar da suke rasawa wallahi shine mijin da zai zo ya ba su jin daɗin jikinsa suna rasa wannan bala'in wannan jin daɗin kuma wannan yana aukar da su su je su aikata zina a gidajen irin waɗannan abubuwa mutum ya samu lokacin da zai zauna matarsa ya bata haƙƙinta na aure babu saboda ana ta ana lissafi an tafi mitin yau ana dubai gobe ana ingila ana amerika ana ne babu lokaci ba ka zancen dama ayyukan addini wani shi so yake ma ya tafiya don azumi ya faɗi wani ya tuna mun wata fatawa da naga wani malami shi a yana yi a facebook ne a video wai su suna ba da fatawar in azumi ya zo duk wanda yake jin wahalar azumi ko kalau kake kawai ka tsiri tafiya don karka yi shi su agun shi a wannan daidai ne ka tsiro tafiyar ko baka bukatar tafiyar kawai don karka sha wahala Allah sauƙi so shi ne sai ke cewa wa alimu annaha kama qala Allah fiha kuma sun sani kamar yadda Allah ya faɗi dangane da su waɗancan kayan daɗin duniya ɗin kamar yadda Allah faɗa shine mai zalika mata'ul hayatid duniya wannan shine a ko waɗancan abubuwan mata'i abin jin daɗi ne na rayuwar duniya shikenan kun ga ba a ce mata'i na rayuwar lahira ba waɗannan abubuwan ba su ake zance ba a rayuwar lahirar akwai waɗannan akwai fiye da su duk abin da ɗan adam yake so akwai shi a lahira al'aljanna duk abin da ake so haka Allah ya faɗa walahum fiha ma tashtahihi al'anfusu al'anfusu rayuka duk abin da rayuka suke sha'awa kun ga nan sai aka mana amfani da sha'awar a inda ta dace sha'awa sha'awa waɗannan sha'awoyin dai wannan na duniya ne to a lahira a aljanna in ka shiga aljanna duk abin da kake so za ka samu kaga ko akwai rashin natsuwa da rashin hankali ga ɗan adam inda zai halakar da kansa a duniya garin bin sha'awar duniya ya rasa waccan ta lahira wannan iya wannan aka ba misali kuma mafi yawan su ne waɗannan mafi yawa na lahira fa manyan su ma ba mu sani ba abdullahi dan abbas yana cewa duk abin da muka ji sunansa cewa akwai a lahira sannan muna da shi a duniya ma'ana akwai a aljanna sannan muna da shi a duniya ya ce to wallahi sunan ne kawai amma haƙiƙanin daban in an faɗi lemo ko ayaba cewa akwai a aljanna kuma gashi muna da su to sunan ne kawai lemo da ayaba amma ɗanɗanan daban kallon daban shi kansa ka kalla din ko baka ci ba sai ka ji daɗi ballanta naka ci kuma a lahira mun sani a aljanna ba zancen wani bacin rai babu wani abu da zai bata maka rai babu hammu babu ghammu babu huzn duka babu su Hai, Allah ya samu samu aljannan nan sai ce faja'aluha ma'baran sai suka dauki waɗannan abubuwan su zama ma'baran hanya ce kawai gada ce matsallaka ce maketara ce za a ketare a tafi a ila daril akhirah zuwa gidan lahira wa matjaran wurin saye da sayarwa ne su yi kaza Allah ya basu ko yarjuna biha alfawaid alfakhira abinda suke so kawai su samu fa'idoji na alfahari shine su samu abinda za su samu a lahira sai ce fa haula'i sarat lahum zadan ila rabbihim wannan abubuwan jin daɗin sun zama musu wato guziri zuwa ga ubangijinsu yace wa fi hadhihi al-ayati a wannan aya akwai tasliyatul lil fuqara'i wannan aya akwai rarrashi a cikinta ga talakawa daɗin alkur'ani kenan in aka yi magana akan falalar dukiyar da wani abu da za ta yi ma amfani sai kuma a zo a muzanta ta ta yadda talaka zai ce kai ni ma da ban da ita ashe ba komai to wannan irin rarrashin shi ake so kada a samu cewa kullum hankoranka ka zama kamar da alhaji wani yake ka mallaki kaza ka mallaki kaza ka mallaki kaza dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu wannan tunanin kullum tunaninka idan kana so ka zama mutumin kirki to a harkar duniya ka dubi na ƙasa da kai wannan shi zai sa ka gode wa Allah a harkar lahira kuwa ka dubi na sama don ka je ka riske shi kai ma kai daidai da shi ko ka fi shi to shine abin da ke nufi a nan akwai tasliya lil fuqara'i alladhina la qudrata lahum ala hadhihi shahawat wanda ba su da iko akan samun waɗannan abubuwan sha'awa wani yana sha'awar yana son auren ba kuɗin aure wani yana son ya sai abin hawan babu da aka zancen alkhailul musawwama za ka yi kiyasin abin da muke da shi a yanzu na abin hawa kowane iri ka faro daga jirgin sama private jet da wasu suke da shi har zuwa motoci motocin ma nau'i nau'i har zuwa babura har zuwa keke duk waɗannan abubuwan duk sun shiga cikin fassarar abin da za ka iya dora akan wannan alkhailul musawwama sannan sai ke cewa allati la yaqdiru alaiha agniya haka ne yace alladhina la qudrata lahum ala hadhihi shahawat allati yaqdiru alaiha al-aghniya yawa wanda masu kudi ne mawadata sune suke da iko kawai akan su samu wa tahdhirun sannan a wannan ayar akwai gargadi da fadakarwa da tsoratarwa lil mughtarrin biha ga masu ruduwa da duniya ya kai wanda ya rudu da duniya to ka zo ka ji cewa Allah ya gaya mana cewa wannan abin da ake fada da mata da ya'ya da dukiyoyin nan da sauransu dukkaninsu mata'i ne jin daɗi ne kawai na rayuwar duniya amma mafi alheri yana gun Allah kuma za mu zo mu ji da menene da menene don sai ce wa tahdiru lil mubtarin biha wa tazhidun li ahli al uqul an nayyirati biha sannan kuma akwai sa maka gudun duniya shine tazhid a sanya maka zuhudu li ahlil uquli ga ma'abuta hankula hankulan kuma annayira masu haske domin ba kowanne hankali ne mai haske ba Allah ba mu hankali mai haske to ya nuna maka cewa waɗannan abubuwan ka guje su wa tamamu zalika cikon wannan magana gaba daya yace anna Allah ta'ala Allah madauki ya bada la akhbara ya bada labari ba'da ha bayan ya koro mana waɗannan kayan dadin duniyar da sha'awoyin an daril qarari ya ba mu labarin gidan tabbata matabbata wa masiril muttaqin da makomar masu tsoron Allah al'abrar masu da'a ga Allah kubutattu daga laifuka wa akhbara Allah ya bada labari annaha khairun min zalikumul madhkur wannan yana fassara waccan aya ne ta ƙarshe qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum shin bana ba ku labari ba menene yafi waɗannan abubuwan alheri menene yafi mata alheri yafi 'ya'ya alheri ya fi zinare da azurfa ya fi dawaki ya fi dabbobi da ake ci da wanda za a yi hulɗa da su da sauransu ya kuma fi noma waɗannan abubuwan da aka ambata menene ya fi su ga shi nan abin da ya fi su ala wahiya aljannatul aliyat shi ne gidajen aljanna maɗaukaka a sama zatil manazili al'aniƙa masu masaukai masu kyau in an ce aniq ana nufin neat indi bature mai tsafta wuri mai kyau shine aniqa wal ghurafil aliya da kuma dakuna madaukaka can sama da muke magana cewa daga cikin abubuwan da ke sa a ɗaukaka darajar mutum a aljanna domin zubin mutane a aljanna ana yin sa ne gwargwadon aiki gwargwadon aikinka gwargwadon matakin da zaka samu a aljanna to wani bawan Allah kamar da manzo Allah sama ke ba da labari hadisin Hassan ne za a dago mutum daga gidan da yake a ƙasa sai a mai da shi wani gidan na aljanna a sama sai tambaya ya Allah me ya faru aka yi min wannan promotion din sai Allah ce ɗanka ne a duniya yake maka istighfari shine wannan abu kun ga fa'idar ɗa ya riƙa wa ubansa istighfari ya Allah ka gafarta wa babana ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka gafarta wa gyatuma ka riƙa yin wannan abun Allah da ma ya gaya mana cikin alkur'ani wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira duk abin da zaka yi fa a duniya wallahi ba zaka saka ma iyayenka alheri da suka yi ma ba to wannan abun shine zaka yi musu in Allah ya sa sun shiga aljanna kuma muna fata dukkanin mu nan iyayen mu su zama yan aljanna ne mu zama mu tare da su to in sun shiga aljannan nan Allah ya sa a dika daga musu ma daraja sakamakon istighfarin da zamu rike musu Allah gafarta musu baki daya to sai shi hiya aljannatul aliyat zatul manazil aliqa wal ghuraf aliya wal ashjar al mutanawwi'at al muthmira al muthmara bi anwa'i thimar wato wal ashjar da bishiyoyi al mutanawwi'a daban-daban kun ga ba bishiya iri ɗaya ba yanzu da wahala ka samu wani wuri mai duhuwa wanda za ka samu bishiyoyi daban-daban an same su an jera sai dai idan wanda aka tsara su artificially haka ka gansu wani abinda misali a gidan wani babban mutum ko wurin gwamnati a sa fulawoyi masu kala-kala wannan kuwa a sa maka bishiyoyi masu launi daban-daban ka je wani jejin in ka ga irin yadda allah maɗauki ya sa bishiyoyi launi launi launi bishiya ɗaya a sa mata launuka da yawa to a zo a jeranta maka irin waɗannan launukan a ce duk gidanka ne yanzu a duniya kowa gida mai kyau ba haka yake so ba a jeranta shi da fulawoyi a ɗau mai ba da ruwa da sauransu saboda ɗan adam yana son wannan manzar ɗin mai kyau to a aljanna wannan shi za a sa maka almutanawwi'a daban-daban almuthmara bi anwa'i thimari wanda aka sanya mata 'ya'yan itace daban-daban yawa wal anharil jariya da kuma ƙoramu masu gudana ala hasabi muradihim gwargwadon yadda suke bukata gwargwadon yadda suke bukata ta Allah ka ga wannan daɗi wallahi dan adam idan bai yi wa kansa wa'azi ya nemi aljanna ba gaskiya bai hankali ba sai da idan wannan labarin bai yadda da shi ba shine kuma da ma mizanin da ake bambanta mutumin kirki da mutumin banza wanda ya yadda da dinnan abin da aka ce akwai shi nan baka gani ba a ce ka yadda da shi wannan fa ba karaman ni'ima bace kullum muna nana ta wannan zancen wani shine asalin aqida imani da gaibiyat abinda Allah ya ce akwai dinnan a aljanna mu yadda akwai kuma mu yi kokari mu samu ta hanyar aiki mai kyau wal azwajil mutahhara da kuma mata wanda suka tsarkaka aka tsarkake su Allah ya tsarkake maka su min kulli qadari daga kowace kazanta ba haila ba haihuwa me za ka yi da ɗa dama a duniya ne dan yi ma ko alahira ba ka so so kake kawai ka more ba ƙazanta ba haila ba komai sai jin daɗi wadanas da kuma duk wani abu da ƙazanta wa aibin da wani aibi zahirin wa batini na bayyana da ake gani da kuma can na zuciya ma duk babu yadda ka ganta haka take ciki da waje tsaf komai tsafta to Allah sa kowa ya gani din ma'al khuludid da'if tare da kuma dawwama a ciki khuludu shine ka dawwama shine kuma dai sake sifantawa da addaim allazi bihi tamamun na'im wanda da shi ake samun cikan ni'ima ina amfanin dadin da za a zo a kwace shi yasa kullum hikimar Allah ya ce mana khalidina fi hadin nan dangane da aljanna in ka ji dadi ka ji dadi in za a zo a ce a cire ka daga dadin nan a saka a azaba sai ka ji gwandama baka je dadin ba ko ba ka bada domin in dai har a ƙarshe ga inda za a dawo mu shi yasa Allah saboda cikakkiyar rahamarsa ya sanya aljannar in an shiga ba a fita wuta ce in an shiga za a fito a koma aljanna to shine sai ke cewa menene lokaci ya kure ko ma'ar ridwan min Allah tare da yadda daga Allah subhanahu wata'ala allazi huwa akbaru na'im wanda shine mafi girman ni'ima duk aljannar da zaka samu to abin da yafi aljanna daɗi shine ka samu yardar Allah Allah ce wannan bawa an yarda da kai to ya fi aljannar daɗi da ganin da za a yi wa Allah Allah zai bayyana ga 'yan aljanna su gan shi a haƙiƙanin yadda yake yan aljanna za su ji kamar da manzo Allah suna ya gaya mana za su ji cewa wannan ganin da za su yi wa Allah ya fi aljannan ma daɗi Allah ba mu wannan dama yace faqis hadhihi dar aljalilata kai kiyasin wannan gidan mai girman alƙadari babban gidan nan bitilka daril haqirati da wancan gidan wulakantaccen gida wani gidan na duniya kai kiyasi sun makhtar li nafsika malam sa'adi yace sannan ka zabar wa kanka ahsanahuma ka zabi wanne ne fi kyau yanzu duk kowa ka tambaye shi nan zai ce na lahira ya fi kyau amma a aikace a aikace yaya muke in mun fita daga nan ya muke aiki mun fi fifita na duniyan nan to Allah canza ya sa mu koma mu fifita na lahira akan wancan na duniya sun makhtar da nafsika ahsanaha wa arid ala qalbika almufadalata kuma ka gitta wa zuciyarka mufadala fifiko bainahuma tsakanin su wallahu basirun bil ibad Allah shine mai basira mai gani da wato yana ganin bayinsa ai alimun bima fihim yana sane da abin da ke tare da su min al-awsafil hasanati na sufofi masu kyau wal awsafil qabiha da munanan sufofi wa ma huwa laiqu bi ahwalihim da abin da ya dace da halayensu yuwaffiqu man sha'a minhum yana datar da wanda ya so daga cikinsu wa ya man sha'a kuma yana tabar da wanda ya so ya kyale shi bai taimaka masa ba fal jannatu allati zakara Allahu wasfaha wa ni'mataha aljannar da Allah ya ambaci siffarta da ni'imarta bi akmali na'tin da siffa mafi kamala wasafa aidan almustahiqina laha to ya siffanta har yanzu waɗanda suka cancance ta ita aljannar nan wa humul ladina ittaqawhu sune waɗanda suka ji tsoron Allah bi fi'li ma amara ta hanyar aikata abinda Allah ya umarni wa tarki ma naha anhu da barin abinda Allah ya hana wa kana min du'aihim yana daga cikin addu'ar da suke yi za mu karanta gobe insha Allah sai mu saurara anan da fatan Allah subhanahu ta'ala ya sa dukkan mu nan mu zama yan aljanna Allah ya tabbatar da mu akan abin da yake shine daidai har zuwa ƙarshen rayuwar mu Allah kuma ya gafarta mu iyayen mu da kakannin mu da suka rasu Allah subhanahu ta'ala ya hada mu da su aljanna baki daya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk